إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولا يمشي مثال البركة ومشي رانا للجمعة أيو ترى قوة جمادى الثاني هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم 1434 wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan hudu meladiya ta 2013 a wannan masallaci mai albarka masallacin usman ibn affan a nan gadon ɗaya cikin garin kano a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda mun zo tafsirin al-mu'awudatai da wannan darasin ko in ce waɗannan darussa da za mu yi na wannan sati da sati suka masu zuwa dukkaninsu katma ce ta tafsirin alkur'ani a wannan masallaci mai albarka saboda haka daga yau zuwa lokacin da allah ta'ala ya nufa zai zama darussa muke yi na khatma darussan khatma sukan sha bamban da sauran darussa da ake yi na yau da kullum a yadda muka sani magabatanmu na farko malamai na farko a sun zo khatma na littafi ko na na wani darasi da suke bayarwa to sukan faɗaɗa bayani tare da shigo da wasu fa'idoji na musamman don haka sai ka samu ma wani lokaci khatimar ta kasance littafi ne mai zaman kan ina iya tunawa akwai littafin littafin bughyatul mutamanni bi khatmin nasa'i riwayat ibn sunni wannan na imamu sakhawi ne kamar ƙarshen karanta littafin sunanin nasa'i almujita ba ya yi littafin ya rubuta wannan littafin wanda shine khatmarsa da ya kunshi duk abin da yake da alaka da wannan littafi da mai littafin hakanan yana da yana da wani littafi sunan shi al-mu'tabar al-mu'tabar بختم سنن النساء الكبرى رواية ابن الأحمر شما ختم شتاء سنن النساء الكبرى أقوينا أبو داود أقوينا الشفاء نقاضي إياس ولستفيد الإدامة لما لم يسكن ختم السوق على شيء ختم التكن زما وندرسي لي كون للتافي نيمي تشنجشن كان to mun zo mu'awwizatai mu'awwizatai sune khatma na alqur'ani ubangiji ta'ala ya zaɓi waɗannan surori guda biyu su zama sune khatma na wannan littafi wanda ya gagari mutum da aljan akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala ya zaɓi waɗannan surori su zama sune na ƙarshe wanda cikin abubuwan da za mu faɗa nan gaba za mu faɗi abinda wasu malamai suka faɗa dangane da hikimar da ta sa Allah ta'ala ya rufe ya rufe alƙur'aninsa da waɗannan surori guda biyu suka zama su ne marfin akwai wasu malamai da suka yi hasashen wasu hikimomi wanda insha Allah a cikin khatmar tamu za mu ambaci wannan magana da malamai suka yi saboda haka yanzu za mu saurari karatun waɗannan surorin guda biyu gaba ɗaya sannan mu fara da shimfiɗa game da su waɗannan surori kafin mu shiga tafsirinsu don haka a yi haƙuri wataƙila za mu ɗauki majalisi ɗaya biyu uku hudu biyar inda dai Allah ta'ala ya wannan karatu ne na fata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mala abdurrahman haɗo da suratul ikhlas
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
na ce ya haɗu da suratul ikhlas duk da cewa mun wuce sai yanzu za mu shiga mu abuzatai amma kamar yadda na gaya muku wancan satin akwai abin da ya rage ba mu faɗa ba wanda ya kamata mu faɗe shi amma lokaci ya mamaye mu saboda haka sai a hakuri za mun bar shi wancan munasabar ta sa mu faɗe shi nan gaba a wannan sura annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo ta da zunan suna suratu qul a'udhu bi rabbil falaq wato ya yi kaito ayar farko ta cikin wannan sura a matsayin sunan sura din akwai hadisi a cikin as-sunan an-nasa'i al-mujtaba hadisin uqba ibn amir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kan abun hawansa sai na dora hannuna akan digadigansa ko akan diddigarsa sai na ce يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف اتنشي يا رسول الله ككرنت من سورة هود وسورة يوسف سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يشي لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فيشي دني بذاك كرنت ولا أبو da yake ya kai matuƙa a gurin Allah ba kamar kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas kaga zahirin wannan hadisi yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanya ma wannan suna wato wannan sura suna suratu kul a'udhu bi rabbil falaq saboda tambaya ce ya ansa tambayar kuma cewa ta yi karanta mun suratu hud da suratu Yusuf saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yace da shi to ka karanta surata qul a'udhu bi rabbil falaq shi yasa sai ya adadin daya surar a kanta ita ce qul a'udhu bi rabbin nas da a ce yana nufin karatun gaba daya to da sai hikaito surar gaba daya to amma sai bai hikaito sauran ayoyin ba sai ya hikaito ayar farko kawai daga cikin surar wanda yake nuna cewa wannan suna ne na ita wannan sura ana ce da ita suratu qul a'udhu bi rabbil falaq Imam al-Bukhari a cikin littafin sa al-Jami' ya yi mata suna da suratu qul a'udhu bi rabbil falaq kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi na Imam an-Nasa'i wato ya jingina kalmar sura zuwa ga jumlar farko ta cikin surar ko ayar farko ta cikin surar ita ce kula a'udhu bi rabbil falaq sahabbai sukan kirawo ta da al-mu'awwidhatayn al-mu'awwidhatayn kamar yadda Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad suka rawaito hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu yace amarani rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an aqra bil mu'awwidhat a wata ruwayar bil mu'awwidhatayn dubura kulli salah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni in karanta al mu'awwidhat a bayan kowace sallah ko kuma a wata ruwayar yace al mu'awwidhatayn al mu'awwidhat sune qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas to amma akan kirawo ɗaya daga cikin su al-mu'awwiza tunda in an ce al-mu'awwizat jam'i to ɗaya kenan za a ce mata al-mu'awwizatu to wannan babu wani daga cikin malaman tafsiri da yace ana kiran ɗaya daga cikin su da wannan suna a ce al-mu'awwizatu akan dai dunkule su a ce musu al-mu'awwizat ko a faɗi su biyun a ce da su al-mu'awwizatani قل أعوذ برب الفلق لقل أعوذ برب الناس أما ابن عطية أتكلم التفسير سأل المحرر الوجيه يا كراو ونن سورة لمكي كانت سورة الفلق المعوذة الأولى يتي سورة المعوذة الأولى wato ya kirawo ta da wannan suna guda ɗaya amma balle shi babu wani malamin tafsiri da ya kirawo ta da wannan galibi abin da yake cikin masahif da littattafan tafsiri galibi abin da ake kiran suratul falaq falaq kalmar da ta zo a cikin ita sura din a cikin ayar farko qul a'udhu bi rabbil falaq wanda bayanin ta zai zo nan gaba a cikin littafin al-itqan na Imam Suyuti ya kira wannan sura da ita da sura da take gabanta suratul nas ya kirawo su da sunan المشقشقتين سورة المشقشقتين laraba suka ce khatibun mushakshik wato mai fasahar magana mai azancin magana ƙwararre wajen iya tsara zance to suka kira wannan sura guda biyu mushakshikata ne a tafsirin qurtubi abu abdullahi qurtubi jami'il ahkam al-qur'an ya ce da wannan sura da suratul nas akan kirawo su da wannan suna al-suratul mushaq ko al-mushaqqatayn sai al-qurtubi yake cewa tubarri'ani min an-nifaq saboda suna kufutar da mutum daga munafici wannan ita ce maganar da asibi shi ma ya faɗa don haka kalmar al-mushaqqa kusan an kirawo surori banda wannan akwai wasu surorin da aka kirawo su da wannan suna ko aka ba su wannan sifa ko da bai zama suna wanda yake suna ne wanda yake zahiri ba to amma sifa ce da ake bayanin ita sura din akwai ita wannan sura da suratul nas wacce za mu karanta nan gaba da suratul bara'a da kuma suratul kafiruna qul ya ayyuhal kafirun waɗanda duk akan kirawo su da wannan sura al-mushaqqa wato saboda suna kubutar da ma'abocin wannan ma'abocin karanta su ko ma'abocin aiki da abin da suka kunsa suna kubutar da shi daga munafici malamai sun yi sabani dangane da inda aka saukar da ita wannan sura da sura da take binta suratul nan makkiya ce ko madaniya za mu ga wasu daga cikin magabata da wasu daga cikin malamai da suka zo baya sun ce sura ce makkiya kamar jabir ibn zaid abu sha'ta kamar al-hasan al-basri kamar afa ibn abi rabah ikrima suna cewa makkiya ce akwai ruwaya daga abdullahi dan abbas wacce take nuna haka amma qatada da wasu malamai da dama suna ganin sura ce madaniya wannan shine ra'ayin jumhur shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ga sura ce makkiya an saukar da ita a makka ne jabir ibn zaid wanda shi ne yake ba mu labarin lissafin tartibin kowace sura ita ce ta nawa a sauka jabir ibn zaid abu shafa tabi'i ne shi yake ba mu wannan labarin da muke faɗa a kowace sura mukan ce ita ce ta kaza a sauka a sauka ta sauka bayan kaza kafin kaza to jabir ibn zaid tunda yana cikin masu ganin makkiya ce sai ya ce wannan ita ce sura ta ashirin sai ya ce sura ce ta ashirin ta sauka bayan suratul fil kafin suratul nas amma magana mafi inganci kamar da muka faɗa sura ce madaniya kuma ta sauka lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kamar yadda bayanin zai zo nan gaba adadin ayoyinta biyar ne wannan bil ittifaq babu sabani tsakanin malamai wajen bayanin lissafin adadin ayoyinta abinda wannan sura take karantarwa tana karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran al'ummarsa kalmomin da zai yi amfani da su wajen neman tsari da Allah daga sharrin dukkan wani abu mai sharri cikin halittun Allah da duk da da neman tsari daga dukkan wani lokaci da sharri yake yawai yawai ta faruwa a ciki ko wasu ko wasu halaye da masu sharri suke fakewa da su yayin da za su yi sharri saboda kada a ɗauka cewa su suka yi sharrin kai tsaye sai su fake da wani abu su yi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyawa Allah yana koya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama da sauran al'umma cewa su nemi tsarin Allah da waɗannan kalmomi daga sharrin masu sharri da kuma lokutan da suke kunshe da sharri kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsarin Allah da wannan surori wannan sura da yar uwarta suratul nas kuma ya umarci sahabbansa da su ma su nemi tsarin Allah ta hanyar karanta waɗannan surori kuma neman tsarin Allah da karanta waɗannan surori sunna ce daga sunnonin da musulmi suka tafi a kai me munasabar wannan sura da suratul ikhlas suratul ikhlas ita ma ana kiranta al-mu'awwiza idan aka hada ta da waɗannan biyu kamar yadda zo cikin hadisin Uqba ibn Amir cewa annabi ya umarce shi ya karanta al-mu'awwizat duk da ita a cikin ta babu a'udhu kamar yadda yake cikin suratul falaq da suratul nas amma dai duka gaba daya in aka haɗe su ana ce da su al-mu'awwizat menene munasaba ta musamman tsakanin waɗannan surori guda biyu da sura ta al-ikhlas a nan ne shahararren malamin nan abdulhamid ibn badis ɗaya daga cikin malaman sunna waɗanda suka yaɗa sunna a algeria abdulhamid ibn badis yana da majalisun tafsir min kalam al-hakim al-khabir asali darasi ne yake yi na tafsiri a bisa yadda zan iya tunawa duk ranar juma'a yana zama ya yi tafsiri sai dai a wancan lokacin babu kayan ɗauke-ɗauke irin nan sannan kuma himma ta yi rauni a cikin al'umma ta a rika rubuta duk abin da ake ji yayin da malami yake karantarwa a da can kusan haka sha'anin ilimi yake malami zuwa yake yana karatu kowa da tawadarsa da abin rubutu da da ne nan kowa a gabansa da tawada da alkalami da takarda har ma idan wani alkalaminsa ko tawadarsa ta kare zai yi shela ko nawa ne a kawo ya siya to amma da abu ya yi rauni sai ya zama na sai da a rike littafi a da can ba littafi suke rikewa ba kawai suna zuba hankalin su suna ba da hankalin su ne kawai abin da yake faɗa kuma suna rubutawa to shi yasa sai ilimin ya zama yana zama sosai amma yanzu sai kaga cewa wani ma gingadi yake wani ma gingadi yake wanda yana daga cikin abinda malamai suka ce alabi wasu su fi sudurin nasi yana daga cikin wasu wasu fi sudurin nasi bacci a gurin karatu to kuma ba komai yasa haka ba saboda yanzu irin wannan sunna din ta tafi hatta ma wanda zai rike littafin sai gaba ba fensiri a hannunsa ba biro a hannunsa sai in ya ji wani abin da yake tsoron kada ya manta ya rubuta ba babu wannan saboda haka da ya kasance yana ba da tasirin har ya zo ya yi sauka cikin shekaru masu yawa na ja doshi shekara wajen ashirin yana yi ya sauka amma dan abin da aka samu dan kit aka samu dan ayoyi kaɗan kaɗan akwai babban abokinsa Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi abokinsa ne malami ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jagorancin raya sunna Algeria za ku je ana ambatan ɗansa a yanzu ana cewa al-Akhdar al-Ibrahimi wani abin nan wakilin majalisar ɗinkin duniya a Syria wannan ɗansa ne babansa babban malamin sunna ne kusan su suka motsa al'ummar algeria ta tashi sai wa mulkin mallakar faransa bore har aka fitar da faransawa daga daga algeria da babansa abdulhamid bin da babansa muhammad albashir ibrahimi da wannan malamin da muke za mu faɗi magana sai yanzu abdulhamid ibn badi su suka kafa jam'iyyar al'ulama al-muslimin jam'iyyatul ulama al-muslimin bil jazair da jam'iyya ce ta malamai sannan kuma waɗanda suke tafiya akan doron sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma yanzu dan nasa gashi nan da yadda ya zama wallahu musta'an to sai kasance ba a samu da dama daga cikin darasin da ya bari ya ya ya tafi sai karshe karshe aka samu dan wasu abubuwa suratul al-mu'awwidhatayn tana daga cikin abin da shi abokin abokin da'awarsa shine Muhammad al-Bashir al-Ibrahim ya rubuta kusan ba kalma ɗaya da ta kubuce masa ya rubuta ta gaba daya to a cikin wannan majalisar tazkir yana faɗar munasaba tsakanin suratul ikhlas da kuma waɗannan surori guda biyu waɗanda muke ciki yanzu yake cewa suratul ikhlas ta karantar da mu ta karantar da mu waye Allah ta karantar da mu tauhidi da tsarkake Allah da girmama Allah idan ka karanta alkur'ani gaba daya kai tadabburin sa kai tunani cikin ma'anonin sa tun daga farkon sa har zuwa karshen sa zaka samu duk gaba daya an gina shi ne akan tabbatar da tauhidi da kadaita Allah cikin ayoyin sa gaba daya da surorin sa kuma tare da hujjoji waɗanda suke gamsassu bayyanannu wanda kowa ya ji sai dai kawai ya yi inkari amma ba dan yana da abin da zai iya ture waɗannan hujjoji ba sannan wannan surar ta al-ikhlas sai ta zo duk daga ta cikin wato gajajjerin jumloli ba masu tsawo ba ayoyinta ba su da tsawo amma kuma a dunkule ta kunshi bayani mai karfin gaske da yake tabbatar da wahadaniya ta ubangiji cewa Allah ta'ala shi kadai ne kuma shi ne ya cancanta abota masa to yayin da zaka zo kan waɗannan ayoyi guda uku bayan ka ɗauko karatun alkur'ani ka zo kan waɗannan ayoyi guda wato abin nan guda guda abin nan a qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ayoyi hudu yayin da zaka zo kan waɗannan ayoyi guda hudu zaka samu zuciyarka ta cika da tauhidi ta cika da tauhidi da zamana babu komai a ranka sai tunanin ɗayan takar ubangiji ta'ala da gagarumar wato kudura ta ubangiji da zama ta ma mai ko'ina a zuciyarka tun daga wannan lokacin sai ka fara ban kwana da dukkan wani abu ba Allah ma'ana ka fara ban kwana da kai wani wasu bukatunka zuwa ga wani ba Allah ba wannan samadiya din ta cika maka zuciya to dan ka ƙara tabbatar da gaskiyarka da ƙoshinka da kai da wannan tauhidi to sai ka koma wajen fakewa wajen Allah sai ka koma ka fake wurin ubangiji ka nuna cewa alaƙar ka da wannan duniya ita ce alaƙa ta mutum da mutum alaƙa ta halitta da ta halitta da halitta irin irin irin ta ba alaka ta wani wanda yake ƙasa da wani wanda yake sama da shi ba alaka ce ta mutum da mutum alaka ce ta halitta da halitta sai ya zama ka gaskata mu'amala ka da Allah ka tsarkake tauhidin ka ga Allah ka yi imani da abin da ka koshi da shi a cikin suratul ikhlas da abin da ka fahimta na suran nan ta ikhlas na wannan aya ta ta Allahu samad wannan samadaniya samadiyya ta ubangiji ba lokacin za ka ɗauka to kowa ma ba zai iya biya maka bukata ba sai Allah daga lokacin da wannan ya riga ya ratsa jikinka ko ina da ina ya shiga duk sassan jikinka ya bi jininka da tsokarka da ɓargonka da da namanka da kitsanka a lokacin za ka ji cewa to kowa ma ba zai iya ba kowa ma ba zai iya ba kuma a lokacin za ka fahimci cewa duniyan nan gaba ɗaya da duk abin da yake cikinta na alkhairi to gauraye yake da sharri saboda haka babu wani wanda zai iya tsare ka ya baka kariya ya biya maka dukkan bukatunka sai Allahul Ahad Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lokacin zaka fahimci haka to sai wannan surori guda biyu su zo dan su zama shi su ne fagen da zaka yi su kuwa a cikin su su ne za su yi maka jagoranci zuwa ga samun mafaka a gurin wannan da babu wanda zai baka mafaka daga gare shi sai shi la man ja wa la man ja minka illa ilaika to kaga waɗannan surori gaba ɗaya sun zo domin su nuna wa bawa yadda zai nemi mafaka a gurin Allah wanda shi kadai ne mai iya bada mafaka domin tauhidin bawa ya cika saboda haka waɗannan surori sai suka zo gaba ɗaya wannan ta sa aka tattara su guri guda aka ba su suna ɗaya aka kira wasu al-mu'awwizat kamar da ya tabbata a cikin hadisin Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu an nafsihi bil mu'awwizat Annabi yana yi wa kansa toshi bil mu'awwizat ta hada su duka ta ba su suna daya qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas ta kira wasu al-mu'awwizat haka nan kamar yadda ya gabata a cikin hadisin Uqba ibn Amir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa suratul ikhlas da surat qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas yayin da ya gama karanta su sai ya ce ma ta'awwaza bi mithlihinna ahad babu wani wanda ya taba neman tsari da wasu kalmomin da suka kai waɗannan surori to babu wani abin da zaka faɗa na neman tsari da ya kai ka karanta waɗannan surori a gurin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya haɗa su wajen neman tsari to haka nan a aikace ya haɗa ya haɗa su a cikin sallar ta wutiri sai karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ya karanta qul qul huwallahu ahad da kuma waɗannan almu'awwidhatayn qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas wala dunkule shine abinda Sheikh Ibn Badis rahimahullahu ta'ala yake faɗa dangane da alaƙar waɗannan surori guda uku da junansu sai kuma abin da ya zo na falalar waɗannan surori idan ba a manta ba lokacin tafsirin qul huwallahu ahad mun karanta hadisi hasan hadisin tabarani wanda ya rawaito a cikin al-mu'jam as-saghir da abu nu'aym ya rawaito a cikin akhbar al-asbahan da abu muhammad al-khallal a cikin littafin sa fada'il qul huwallahu ahad hadisin sayyidina ali ibn abi talib da yake cewa kunama ta harbi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yayin da ya gama yake cewa la'ana Allahu al-aqrab la tad'u musalliyan wala ghayrahu Allah ya la'anci kunama bata kyale mai sallah ba balle wani yasa aka kawo ruwa da gishiri ya rika shafa ya rika shafawa a inda a inda ta harbe shi yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas a tafsirin a tafsirin suratul kafirun ne muka faɗi wannan hadisi wannan yana nuna maka falalar waɗannan surori guda biyu ko guda uku haka nan akwai hadisi cikin sahih bukhari da sunan abi dawud da jami'u tirmidhi da littafin ash-shama'il na tirmidhi da sunan al-kubra ko mu ce a amal al-yawm wal layla na nasa'i da kuma littafin almajirinsa amal yawm wal laila na ibn sunni dukkanin su sun rawaito hadisi daga Aisha radiyallahu anha yana cikin musnad Imam Ahmad Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات أبن تكيشيوا تشي منزو صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي idan ya je gurin kwanciyarsa ya je kan shimfiɗarsa a kowane dare yakan haɗa tafukan hannayensa guda biyu sun manafasa fihi ma sannan sai ya tofa a cikinsu ya tofi a cikinsu faƙara a fihi ma sannan sai ya karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas sannan sai ya shafi duk inda hannunsa zai je a cikinsa mastafa min jasadi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhi yana farawa ta kansa da fuskarsa wa ma aqbala min jasadihi da gaban jikinsa yaf'alu dhalika thalatha marrat yana haka har sau uku ya tofa ya karanta ya shafa ya tofa ya karanta ya shafa ya tofa ya karanta ya shafa har sau uku idan ku dubi lafazin yace kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi sai yayi haka ya hada tafukan hannayensa biyu thumma nafasa fihi ma sannan sai yayi tofa yayi tofi yayi tofi fa qara'a sai kuma ya karanta a lafazin ibn hibban yace jama'a yadaihi ya hada hannayensa thumma nafasa fihi ma sannan sai yayi tofi yayi tofi thumma qara'a sannan sai ya karanta abin da zai karanta a lafazin Ahmad fayanfusu fihi ma thumma yaqra'u yayi tofi sannan yayi karatu a ruwayar Yunus ibn Yazid al-Aini daga Zuhri a cikin Sahih Bukhari take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza awa ila firashihi نفخ في كفيه بقل هو الله احد والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده رواية يونس ابن يزيد الأيلي لدى الزهري لدى عروة لدى عائشة رضي الله تعالى عنها تشي يا كسنشي إذن يتفي قولي يتفي شنفد الساعة نفس سيئتو في أتكين تافن هننسا ذكرا تقول هو الله أحد دقما المعوذتين قل أعوذ برب الفلق دقل أعوذ برب الناس جميعا قبائل ثم يمسح بهما وجهه سنتي شاف فسكر سدس دهنا الناس وما بلغت يداه من جسده ده duk inda hannunsa zai kai a jikinsa Yunus yace kuntu ara ibn shahab yasna'u dhalika idza ata firashi Yunus yake cewa na ga malamina Muhammad ibn Muslim ibn Shihab yana yin haka duk sanda yaje kwanciya saboda Yunus ibn Yazid al-Aili mutumin Iraki ne duk sanda az-zuhri zai je sham ko ya je sham wajen dawowa yakan biyo ta iraki cikin iraki ya zo garin da wannan ɗalibin nasa yake aila da shi da sauran ɗalibai yakan ce ku biyo ni ne zan ɗauki cin ku da shan ku in koya muku karatu saboda haka a halin tafiya yana ganin sa yana ganin ya zo kwanciya yana aiki da hadisin da ya rawaito daga urwa shi kuma daga aisha radiyallahu ta'ala a wata ruwayar a cikin sahih bukhari tana cewa kana idza ishtaka nafasa ala nafsihi bil mu'awwizat idan yayi rashin lafiya shi idan yayi rashin lafiya banda wancan na kwanciya shi idan yana jin rashin lafiya a jikinsa haka ba jin daɗi sai yakan tofa al mu'awwizat wato waɗannan surori guda uku suratu qul huwallahu ahad da falak da nas sai ya karanta su sannan ya thumma abuna nafasa ala nafsi ya tofa da waɗannan surori sannan ya shafi jikinsa ya shafa jikinsa da hannunsa tace falamma ishtaka waj'uhu alladhi tuwfiya fihi tafiqtu anfusu ala nafsihi bil mu'awwidhat allati kana yanfus lokacin da ya rashin lafiyar da Allah ta'ala ya karɓi ransa a cikinta jinyarsa ta ƙarshe ya zama na ba zai iya yi da kansa ba sai ni nake wato tofa masa waɗannan surori sannan wa amsahu bi yadin nabiyyi anhu kama hannunsa sai in shashafa masa jikinsa da shi anan idan za ku kula duk a cikin waɗannan hadisai za ku ga lafazin yana nuna cewa sai da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tofa sannan ya karanta wannan shine abinda ya jawo hankalin Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Silsilatul Ahadith Sahiha mujalladin sa na bakwai yake cewa a cikin wannan hadisin za mu ga cewa ashe sunna shine an yamfusa fi kaffaihi awwalan ya fara tofawa a hannunsa thumma yaqra'u sannan ya karanta thumma yamsahu sannan ya shafa yace a wannan hadisin abin da yake zahiri kenan yace haza zahirun jiddan inda za ku ji lafazan duk za ku ga thumma yaqra thumma thumma an take thumma tadullu ala tartib da wawun ne sai a ce li mutlaqil jam'i amma idan thumma ce to tana nufin sai da aka yi wannan sannan na gaban sa an gane ko yace wasu daga cikin malamai sun yi wa abin tawili suka ce sun manafata fihima faƙara a fihima suka ce ma'anarsa sun ma'azama ala nafas wato sai ya yi ƙudurin niyyar tofawar wato wato ba ba tofawar yayi ba sai ya ƙudurce niyyar tofawa sannan kuma sai ya karanta sai ya tofa wannan yana da cikin littafin tuffatul ahwazi na Sheikh Mubarak Furi Sharhin Tirmidhi har ma aini yake nakalto wata magana ta wani malami al-mazhari a cikin littafin sa sharhul masabih yace zahirin wannan hadisi yana nuna cewa nafaka fi kaffihi awwalan thumma qara sai da ya tofa sannan ya karatu sai shi wannan malamin sai ya ce wa hadha lam yaqul bihi ahadun wannan ba malamin da yace ai haka wala fa'idata fi ko ba ma amfanin sai ka tofa sannan kai karatu sai ya ce wala allahu sahawun min rawi ta yi ya zama kuskuren mai ruwaya wan nafasu yabghi an yakuna ba'da tilawati ya kamata a yi tarfin bayan an gama karatu ke da barakatul qur'ani ila bishratil qari aw al maqru'i lahu dan albarkar alqur'anin ta je ga fatar mai karatun ko wanda ake wa karatun wannan shine abin da al-mazhari yake faɗa idan kun ji kalamansa da kyau za ku ji abin da ya ce zahirin hadisin yana nuna kaza kaza yana nuna a fara tofawa sannan a shafa sa a fara tofa sannan a yi karatu sannan a yi shafa ya ce babu wani wanda ya taɓa faɗar haka ya ce kuma ba ma amfani to a nan a tsebe sai yake cewa bai dace hadisin da ya inganta haka kawai a soki ruwayar ba har kawai abin da ya inganta ka soke shi ya ce abin da za ka yi shi tibi ce abin da za a yi a duba fadin a ɗauke ta face irin wacce ta zo a cikin faɗar Allah wa idza qara'ta al-qur'an fasta'iz billah kaga fasta'iz billah idza qara'ta al-qur'an fasta'iz billah idan ka karanta qur'ani ka nemi tsarin Allah kaga sai ka karanta zaka nema ko kuma sai ka nema sannan ka karanta sai ka ce a'udhu billah sannan ka ce sannan ka fara karatu sai ce to kenan ma'anar hadisin ya haɗa hannunsa sannan ya kuduri niyyar zai yi tofi yace ko kuma ta yiwu sai da aka yi tofin sannan aka yi karatun dan a saba wa matsafa wanda su sai sun yi gungunin da za su yi sun yi gwalangwalantar da za su yi sannan sai tofa to kai ka saba musu sai ka fara tofa sannan sai karanta ayoyin Allah yace ta yiwu wannan shine sirrin gabatar da tofin akan akan karatun dan a saba wa matsa to kun ga anan yayi kwangwabakon baya da farko yayi tawili ko daga baya ya sallama illa iyaka ya nemi hikimar da ta sa za a fara gabatar da wannan zuwa wannan a ruwayar bukhari cewa yayi kana idza awa ila firashi nafasa fi kaffayhi qul huwallahu qul huwallahu ahad bil mu'awwidatayn jami'an idan zai tafiya sai kwanciya yakan tofa qul huwallahu da mu'awwidataini a tafukan hannunsa shine al-hafiz ibn hajar sai yace ma'anarsa yaqra'uhuma wa yanqutu halat al-qira'a yana karantawa yana tofawa lokacin karantawa yana tofawa waɗannan maganganun duka su suka jawo hankalin babban malamin mu Sheikh Nasiru Din ناصر السنة الألباني رحمه الله تعالى سيأتي لم ينشرح صدري لكل هذه الأقوال دم بنجلنا بس دم سدني بقى to duk tawilin nan ya ce shi bai gamsu da shi ba ya ce kuma wani daga cikin tawilin ya fi wani rauni to hawa hawa ne ya ce bayanin wannan shi ne na farko ba abin da ya fi zama farna kamar a soki hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aikin yan bid'a ne da malaman ilmul kalam ya ce kuma in ka lura duk mazajen wannan hadisin amintattu ne kafaffu ne a cikin harkar hadisi ba wai kanana kanana bane ko jigari jigari da za a iya girgiza su yace to wannan kenan na biyu yace tawilin wannan hadisin da irin yadda ake fassara waccan ayar wacce take maganar neman tsarin Allah lokacin da ake karatu aka gabatar da karatun sannan aka ce fasta'iz yace wannan za a iya sallamawa ba dan ruwayoyin da suka zo suna rushe wannan ba domin ruwayoyin da suka zo ba kamar waccan ba waccan fa'u ta ake ce ta fastai za ka ra'ata Qur'an fastai billah wannan fa tana nuna waccan qira'a ai idza fi idza idza aratta qira'at al-Qur'an kamar Allah yake cewa idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum kaga ai ba sai kun gama za ku yi sallah ai idza aradtum al-qiyama ila salati shine ma'anar ta ce fagsilu wujuhakum إذا صلى أحدكم فليدع بين يديه kaga idza salla ahadukum falyada baina yadayhi sutra kaga ba sai ya gama sallar ba in zai yi ya dora sutra sannan ya ci gaba da sallah wannan idan faci haka abin yake amma a cikin ruwa ibn hibban cewa sai jama'a kaffai thumma nafasa fihima thumma qara kaga wannan ba za ta yarda da wannan tawilin ba ruwayar ɓaro-ɓaro ta fito jama'a kafai yana haɗa hannuwansa biyu sannan ya tofa sannan ya karanta haka nan arwayar imamu ahmad fayanfusu fihi ma thumma yaqra'u fayanfusu fihi ma thumma yaqra'u ya tofa sannan ya karanta ce to kaga wannan tana bayyana tartibin abin yadda yake tartibin da ba zai karɓi tawili ba yake to abu na uku kuma da'awar cewa babu wani wanda ya taɓa faɗar haka kuma ba ya da ma amfani shi ma wannan sukan hadisin ne tunda bai halatta ga musulmi idan hadisi ya inganta ya ce ba shi da amfani ba in har hadisin ya inganta to da ka toba yawon naka ne zai yi amfani ba yawon naka ne zai amfani ba wani abu ne na bautar da kai ubangiji ta'ala ya so ya yi bisa ga wannan sigar inda ya ga dama kun ga annaf annafas da ake nafasa ɗan tofawa ne kaɗan yadda burkushin yawon zai fito ba wai kwamfala yawon za ka yi ba ba wai kaki za ka yi ka zuba da idan har yawon shi ne na albarka ai da ba za a ce kaɗan kurzo shi kaɗan ba sai a ce ka tattaro shi ka kako shi sannan kwamfala sai yadda za zai fito da yawa sai albarka ta yawa cikin ko inda abin da hankali da wannan yawon shi ne shi ne albarka ai ba su suka saka dan ba to sai aka amfani da annab annabas yana nuna wasu ma malaman sa suka yi bilari ba ma da kawai iska iskar za ka fitar wasu ne suka ce a za ka dan fito yawon amma kaɗan to ashe kaga ashe yawon ba wai shi ake bukata to har ka ce wai ba fa'ida saboda idan an yi albarkar yawon kenan ka yi karatun ka tofa kafin karatun yawon bai da albarka to ai ba yawan ake magana ba to shi ne shi Sheikh Nasiruddin Albani yace kuma maganar cewa ba wanda ya haka wannan ai rajulun ne bil gaibi kawai shaci faɗi ne kawai wannan kundin kale saboda ya aka yi sani Imam Ahmad yana cewa man da'a al ijma' faqad kadab wa ma yadrihi la'allahu mukhtalaf wanda bai da awar ijma'i to ƙarya yake ya aka yi sani ta sun saba saboda haka ya ce wai ba wanda ya aiki da hadisin bisa wannan sigar ya ce wannan rajulun ne bilbil sannan ya ce ni ban ga wani bambanci ba tsakanin gabatar da tofi a nan a kan karatu da kuma gabatar da shafa da hannu akan mara lafiya kafin karatu kafin a karanta masa addu'a da za a karanta masa hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari a cikin sayyid muslim da muslim imam ahmad hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan shaka minna insanun masahahu bi yaminihi thumma qala اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاءك شفاء لا يغادر سقما kaga sai ta ce idan ɗaya daga cikin wani mutum daga cikinmu ya yi rashin lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa gurin ciwon nasa da hannunsa na dama sannan sai ya ce kaga sai da ya shafa sannan ya ce kaga ya gabatar da shafawa sannan sai aka kawo addu'a haka nan hadisin akwai da cikin sahih bukhari da wani sa haka nan akwai hadisin sayyidina ali shi ma lokacin da ya rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dubo shi a ciki yake cewa fa masa'ani bi yadihi sai ya shafa ni da hannunsa fa qala allahumma shfihi kaga sai ce fa masa'ani bi yadihi sai da ya shafa shi sannan sai ya ya faɗa abin da ya faɗa ce to kaga anan sai da aka yi shafar sannan aka yi addu'a ce to me bambanci da shafawa sannan addu'a ko kuma tofawa sannan addu'a wannan ne shine abinda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yake gani kuma a TV a cike ishara cewa wala Allah sirrin yin haka saboda a sabawa matsafa wanda su sai sun yi gwalangwalan sun su sannan sai su tofa su sai sai ka tofa kafin ka karanta waɗannan ayoyi an taɓa tambaya ta game da wannan na faɗa abin da ya fi shahara wanda shi ne a karantawa sannan a tofa wannan shi ya fi shahara shi ne kuma muka fi fahimta a karan farko domin a lokacin tsammanin mu dai shi yawon dai shine albarkar kuma kamata ya ka karanta sannan ka toho shi amma yanzu na sauka daga wannan ra'ayi da kai إذا جاء نهر الله فقولا نهر معقل إذا تقول تكون الله يزوج معقل ما يتاشي لك أي imam al-bukhari imam ahmad ya ruwaito hadisi a cikin musnad dinsa daga uqbah ibn amir radiyallahu ta'ala anhu shi gaba da ambatan falalar wannan surori guda biyu uqbah ibn amir radiyallahu ta'ala anhu yace na hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da ni ya uqbah ibn amir silman qata'aka wa a'ti man haramaka wa'fu amman amman zalamaka yace ya uku wata ibn amir ka sadar da zumuncin wanda yanke maka ka ba ma wanda ya hana ka ka yafe ma wanda ya zalunce ka sannan yace summa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na sake zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai kuma yace da ni ya uku wata ibn amir amlik lisanaka wabki ala khati'atika wal yas'aka baituka ka kame harshenka ya uku wata ibn amir ka kame harshenka sannan ka yi kuka a kan kuzakuranka a kan laifukanka sannan waliyata ka baituka gidanka ya yalwace ka sannan ya ce sun malakai ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam na sake haɗuwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ya ukbat ibn amir ala u'allimuka suwaran ma unzilat fi at-taurat wala fi az-zabur wala fi al-injil wala fi al-furqan mithluhunna لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها إلا قرأتهن فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس sannan yace sai na sake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ya ummata ibn amir ba na koyar da kai wasu surori ba surorin da ba a taɓa saukar da kwatankwacin su a cikin littafin at-taura ba ko a cikin zabura ko a cikin linjila ko a cikin qur'ani yace la yatiyanna alayka laylatun illa qaratahunna fihi fiha kada ka kuskura wani dare ya zo maka face ka karanta waɗannan surori a cikin a cikin wannan daren su ne waɗannan surori guda uku qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas uqba ibn amir yake cewa fa ma atat alayya layla illa qara'tuhunna fiha وحق لي أن لا أداءهن وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجي صحابي kaga yadda sahabbai suke zartar da cika umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga ranar babu wani dare da ya taba zuwa mun face sai da na karanta waɗannan surori a cikinsa yace kuma ya cancanta in karanta su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da in karanta su farwa ibnu mujahid ɗaya daga cikin marubuta hadisin yake cewa inda in ya faɗa in ya karanta wannan hadisi ya kace ala farubba man la yamliku lisanahu aw la yabki ala khati'atihi wa la yas'u baytu shi ga sunan da yawa wanda ba zai iya rike bakinsa ba ba zai yi kuka a kan laifinsa ba kuma gidansa ba zai yi rauci shi ba haka nan imamu nasa'i ya rawaito hadisi da ibn sa'ad a cikin littafinsa at-tabaqat da imam ahmad a cikin musnad daga ibn aisha juhal yace manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce da ni yabna adil ala ukhbiruk ala ukhbiruka bi afdal ma ta'awwadha bihi al-muta'awwizun bana baka labarin mafificin abinda masu neman tsari da Allah suka nemi tsari Allah da shi ba قال بلى يا رسول الله يتي بلى إلى سو يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين ana nufin waɗannan surori a wajen neman tsarin Allah babu kamar su duk a cikin ayoyin alkur'ani ba wai ana nufin sun fi kowace aya alkur'ani falala ba wanda mun san suratul fatiha mun san ayatul kursi suna daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a saukar da kusancin su saboda haka anan abin da yake nufi kamar da ce ma ta'awwaza bi mithlihin ahad wajen neman tsarin Allah babu kwatankwacin waɗannan sunan kuma za mu ga irin abin da suka kunta waɗanda suke nuna mana irin yadda rayuwa ta bil adama ko ta mutum da aljan take cike da sharri ta ko ina idan ba dan kariyar ubangiji ba da dan adam cikin dan kankanin lokaci zai halaka to za mu ga cewa tsarin ubangiji ne da kariyarsa su suke tsare da dan adam haka nan cikin abin da ya zo na falalar waɗannan surori akwai ruwayar da ta zo a cikin jami'ar tirmidhi da sunanin bayhaqi daga abu sa'id al-khudri yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam yata'awwadu min ayni al-janni wa min ayni al-ins falamma nazalat al-mu'awwidhatayn akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga idanu na aljanu ko idanu na mutane yayin da waɗannan surori suka sauka a kaza bihi ma wa taraka ma shi wazani sai ya ɗauki waɗannan ya bar sauran wato yayin da waɗannan suka sauka sai ya ba su fifiko sama da kowace addu'a da yake yi da neman sani haka nan akwai hadisi a cikin sunan nasa'i da sahih ibn hibban hadisin jabir ibn abdullah yake cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biman kibi thumma qala iqra Jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kafada ta sai yace da ni iqra ya karatu mana fa qultu ma aqra'u bi abi anta wa ummi ce mahaifina da mahaifiyata ban sani gare ka ya rasulullahi me zan karanta kuma sai yace da ni qul a'udhu bi rabbil falaq ثم قال اقرا da ya karanta masa qul a'udhu bi rabbil falaq sai ce to ya karatu sai ce to ya rasulullah bi abi anta wa ummi ma aqra me kuma zan karanta ya rasulullah sai ya ce da shi qul a'udhu bi rabbin nas falam taqra bi mithlihima yace ba za ka karanta wasu surori kwatankwacin su ba yana nufin wajen neman tsari da Allah ba za ka karanta wasu surori kwatankwacin waɗannan surori ba hadisai sun tabbata na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta waɗannan surori a cikin sallar ta tawitri yakan karanta qul a'udhu bi rabbil qul huwallahu ahad yakan karanta qul ya ayyuhal kafirun sana raka'a ta biyu yakan karanta qul huwallahu ahad da al mu'awwidhatayn wato waɗannan surori guda biyu wannan duk suna nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin falalar da suke cikin wannan surori guda biyu da irin matsayin da suke da su sai abin da ya shafi saukar sababin saukar waɗannan surori na san kuma lokaci yana daina hararen mu amma dai za mu fara akwai abin da fakhruddin razi ya kawo a cikin littafinsa mafatihul ghaib cewa waɗannan su daga ta ilmin musayyib cewa waɗannan surori sun sauka wato lokacin da ƙuraishawa suka yi ƙoƙarin su ga sun tsafe annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sun masa kambun baka sai waɗannan surori suka sauka amma bai kawo isnadin da yake tabbatar da wannan ruwaya zuwa ga sa'id ibn musayyib ba sa'id ibn musayyib tabi'i ne ra'su tabi'i amma babu wani isnadin da ya tabbatar da ruwaya zuwa gare shi abin da ya tabbata ruwayoyi ne akwai ruwaya a cikin mu'jamut tabarani al-kabir da mustadrak na al-hakim abi abdullah da kuma littafin at-tabaqat na ibn sa'ad da as-sunan al-kubra da al-mujtaba na imam abi abdurrahman an-nasa'i da littafin al-musannaf na ibn abi shayba da imam ahmad a cikin littafin sa al-musnad sun rawaito hadisi wasu sun rawaito shi a takaice wasu rawaito shi da fadi wasu sun kara akan akan tashi amma wannan siyakin na alhakim ne tare da kare-karen da aka samu a sauran ruwayoyi hadisin zaid ibn arqam yake cewa kana rajulun min al-yahud wani ba yahudi yana shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'manuhu annabi ya yarda da shi wato ya amince masa yana shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana kaiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ziyara ko in wani abu ya taso ana ganin shi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe mugu ne a wasu ruwayoyin suna nuna ya nuna musuluntarsa a wasu ruwayoyin suna nuna shi a karan kansa ba shi ne da yahudi ba sai dai halif ne na yahudi shi ne da bidin al'as munafiki ne ya bayyana musulunci amma kansa haɗe yake da yahudawa saboda haka a zahiri yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare amma kuma ƙarya yake a zuciyarsa yana tare da yahudawa don haka yana zuwa kai akai akai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqada lahu uqudan sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kullu kulli ya kullu kullansa da layinsa da gurayensa sai jefa a cikin wata rijiya daga cikin bi'ir rajulun min al-ansar sai wata rijiya ta wani wani mutumin Madina sai jefa wannan kullun a ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama rashin lafiya wasu kwanaki a hadisin Aisha ta ce sittat ashhur wata shida a wata ruwayar kwana arba'in wanda malamai suka ce sittat ashhur wannan daga lokacin da aka yi masa tsahu ya fara jin rashin lafiya kwana arba'in kuma lokacin lafiya rashin lafiya ta tsanani dan da farko annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki abin wani abu ne babba ba saboda ya kauda kai sai daga baya abin ya fara ya fara yi masa tsanani yake cewa sai ga wasu mala'iku guda biyu sun zo duba shi sai ɗayansu ya tsaya a kansa ruwayoyi suna nuna cewa wanda ya tsaya daidai kansa shine jibril ɗayansa kuma ya tsaya a daidai kafafunsa shine mika'i sai wanda yake daidai kansa sai ya ce wa ɗayan a tajiri ma waja'u ka san me yake damunsa ka san rashin lafiyarsa wato suna tattaunawa shi mala'ika jibril yana tambayar mala'ika mika'i ka san wace damuwa yake ciki فقال فلان الذي كان يدخل عليه أقل له أقل وسنشي wanda ya tambaya shi da Mika'il mai ba da ansa shi ne Jibril shi ka san damuwarsa ya ce ai wani mutum ne wanda yake zuwa gurinsa wato wani mutum ne wanda ya amince masa amma shi ne ya masa kulle kulle ya masa kulle kulle ya jefa a cikin rijiyar wani mutumin Madina falau arsala ilayhi rasulan da zai aika wani ya je ya duba a duba wannan rijiyar a fito da wannan kullun da an samu ruwan ya yi jawo ya ce fa atahu jibril sai jibril ya zo ya karanta masa ya saukar masa da waɗannan almu'awwidatai wannan shine mahallu shari fa atahu jibril fa nazala alaihi bil mu'awwidatai yace da shi inna rajulan min al-yahudi saharaka والسحر في بني فلان وفي بئر فلان wani ba yahudi ne maka sihiri sihirin yana nan a cikin rijiyar suwani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wani mutum a wata ruwaya ya zo shine sayyidina ali fa wajada al-ma'a qad isfarra sai ya samu ruwan yayi jawur fa akhadha al-aqd fa jaa biha ya dauko kullun ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya kwance kullun ya karanta ayoyin kenan sai kullum ya rika ya wato faffashe yana tsikewa in ce kulli goma sha ɗaya ne kuma ka duba ayoyin sha ɗaya ne suratul falak ayoyin ta biyar suratul nas ayoyin ta shida duk sanda aka aka karanta sai kulli ɗaya ya kunci sai annabi ya ji sauki haka ana gamawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji ka annama nushita min iqan kamar wanda yake daure da dabai da yi an kunci yanzu da aka sawa abin nan mari kamar kwana da kwanaki na cikin mari kawai aka zo aka tsinke mari رواية تشي وكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له شيئا فلم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه قط حتى مات بيهودا يشي قبل الزواج إلى النبي صلى الله عليه وسلم annabi bai taba daga masa maganar ba bai taba zarginsa ba har ya koma ga Allah wa zai yi haka wannan shine ma'aiki sallallahu alaihi wa wannan shine halinsa dabi'arsa da Allah ce wa innaka la ala khuluqin azim lokaci yayi dole mu tsaya nan sati na gaba insha Allah za mu ci gaba da waɗannan majalisai na katma saboda haka za a ji salon abin ya canza saboda katma ce za mu rufe wannan sauka sau haka za ta zama salo ne na faɗaɗa karatu tare da shigo da wasu fa'idoji amma waɗanda suke da alaka da karatun ba na waje ba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi